أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فالسيئات عنده بالمثل والحسنات ضعفت بالفضل ya ce dukkan ayyuka waɗanda suke munana na aikin zunubi inda hubin misali a wajen Allah yana rubutawa irin abin da aka yi kai guda ɗaya ya rubuta guda ɗaya walhassanatu ayyukan lada kuma du'ifat ana rubanya su bilfadli da fadalan Allah wannan bisfadli din yana komawa ga kowanne daga cikin asayyatu tun da alhassanatu ma'ana fadalan Allah ne in yayi kai abu guda ɗaya na zunubi ya rubuta shi guda ɗaya fadalarsa ne kuma idan kai abin lada ya rubanya mashi hawa hawa ne akwai hawa na farko shine man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda kowanne musulmi idan yayi aikin lada guda daya za a rubuta masa kaman yayi wannan aikin sau goma kaman mutum ne yayi azumi kwana daya to za a rubuta masa ladan azumi kwana goma in yi raka a daya a rubuta masa ladan raka a goma wannan noman ne ga kowanne musulmi kowanne mumini sannan akwai waɗanda saboda kyan niyyarsu da sanin allansu da sanin manzonsu to za a rubuta musu a kowanne ɗaya dari bakwai ko fiye da dari bakwai shi ne wanda allah ya ba da duka misali da shi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل sama da wannan su ne waɗanda Allah ya ce wallahu yudaifu liman yasha wannan ɗari bakwai din za a ninninka shi to wannan ninkawan ba shi da iyaka shi ake cewa fadala din man zalladhi yuridu Allah man zalladhi yuridu Allah qardan hasanan فيضاعفه له سيشي أضعافا كثيرة ومن كثيرة إن تباشد إياك مصمم ما كثرة دا تشافي الله سبحانه وتعالى يا kawo wannan baitin ne cikin akida saboda kai imani kai yadda da wannan kai yadda da yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda masu raunin imani ba za su yadda da shi ba to shi kuma littafi ne na mutaqadat mutaqadat ma mutaqadat sam'iyya to shi ne kai yadda da haka din qur'ani ya tabbatar haka da manzo Allah sun tabbatar wa bi istinabin lil kaba'ir wal wa bi istinabin lil kaba'ir tuktasar sagha'ir wa jallu yukaffiru a wannan baiti ya irtikabin ya irtikabin darura guda uku na farko wa bistinabin lil kaba'ir lil kaba'ir yayi sukunin majruri wanda hakan ashirul adabi bai halbai ba shaizi bane saboda an kawar da irabi a sanadiyar arudu ko sanadiyar shiyar saboda iradi na hau yana sama da irin arudu to saboda haka idan na hau da arudu suka yi karau to arudu zai kasa a nan kuma ya yi sama da arudu sannan da ya ce wajal wajal wudu asalinsa waja'a sai ya ce hamzan wannan ba da yake suna ce shi kasurul mamdudi sannan kuma wajalu du'udin sai ya cire hamzan da alamarsa ta iradi gaba daya yanzu maimakon waja alwudu'u sai ce wa jalwudu yukaffiru wa jalwudu yukaffiru to waɗannan lilkaba'iri a mai da shi lilkaba'ir alwudu a mai da shi alwudu wannan darurai ne waɗanda suke kabihai wanda dai a shi'iru ta'alimi wannan ba laifi za a yi saboda bukata a fahimci ma'ana kuma haddace ne tare da da yawa daga cikin malaman arudu da arabiya sun tafi cewa hatta a shi'iru ta'alimi bai halitta a yi irtikabin darurar da za ta kawar da arabiya ba kawar da larabci ta kawar da nahu ko sarfu ba musamman ma yadda kalmar zai canju yanzu ja a kamar yadda shi ja to wani zai zaci wata kalma ce daban ba ja ta ya sani ba kamar yadda alhudu kamar yadda shi alhudu wani zai zaci wata kalma ce daban ba alhudu na alwala wanda ya santa mani yasa suka hana hatta shiru ta'alimi yasa in ka duba idaatul dujna wanda baiti ne biyar da aka sannafa a cikin ilimin tauhidi babu irin waɗannan darura sun za ka samu kasida ce ra'iya ka ce kasida ce adabiya amma ya yi ta cikin ilimin tauhidi a nan ya ce wa bishtina bin lilka ba'iri lamun ɗin lilka ba'iri ɗin lamu ta'adiya ne ma'ana nisantan kaba'i da nisantan kaba'irori ne tugufaru sagha'irun ake gafarta kananan zunubai wajallu waja'a alwudu'u yukaffiru waja'a alwudu'u waja'a ya zo a hadisi alwudu'u alwala yukaffi yana shafe yana shafe yana shafe zunubai yana daga cikin al-mukaffirat kamar da al-Imam Tirmidhi da waninsa suka rawaito duk gabar da zaka wanke ko zaka shafa alwala to Allah yana shafe yana wanke zunubai daga wannan gabobi din haka na maulana shekul islam sa'adat rana shi ibrahim yas ya gidaya mana wasu ababe da yawa daga cikin al-mukaffirat cikin littafin saruhul adab wal yawm lakhir thumma hawl al mawqif حق فخفف يا رحيم حق وحق حق فخفف يا رحيم وأصفه واليوم الآخر لما يعني ارتكاب واليوم الآخر واليوم الآخر in ba ka yi sukunin wannan ba zai cike ma da bai cika waliyawun mul'akhir sun mahaulul mawkifi ranar ƙarshe sannan wahalwaru na mawkifi inda dukkan halittu bayan an tashe su a kabari za su tsaya a haƙun ya ce gaskiya ne ranar ƙarshen ranar tashin alkiyamin gaskiya ne abin da yake nufi na gaskiya na haƙiƙa ce kamar farke ba kamar mafarki ba har azashi kamar ranar tashin alkiyama za a yi shi hayali ne kamar foto kamar bidiyo a yadda muke rayuwa yanzu a duniya wanda ba mafarki ba ne ba foto ba ne ba bidiyo ba ne to ranar tashi a kiyama da haulun maukifi duka hakika ne ba khayali ba ne wannan shi ne bambanci tsakanin hakkun da sidikun hakkun diddun sabatin sidikun diddun sakadifin hakun yana nuna abin da yake zahiri ɓaro-ɓaro hakika batil kuma abin da ba gaskiya ba ne kamar mafarki ko foto ko bidiyo kawai in an ɗauke ya kaci a dama shi ba gaskiya ba ne to shi ne yin shi ne ya yi addu'a ya ce fakhafif ya rahim shi ma kamar yadda can ya ce wal yau mul'akhir nan ma ya rahim ka sauƙaƙa mana ya mai tausayawa ya mai rahama ka tausaya mana a wannan rana ka sauƙaƙa mana a wannan rana wa asifi ka ba mu agaji daga as'afa yusufu is'afan isa'af shi ne ba da agaji musamman ga marar lafiya wa wajibin akudul ibadi sufufa kama min alkur'ani na sanusa ya ce wa wajibin akudul ibadi sufufa akudun masdari ne ya yi idafa zuwa ga fa'ilinsa al'ibari asuhufa din mafulin sa ne alifin na itilatu ne wajibi ne a karban bayi takardun ayyukansu bayi su karbi takardun ayyukan da suka aikata na alkhairi da hannun dama na sharri da hannun hagu wajibi ne yana nufin wajibi ne imani da wannan wajibi ne imani da cewa dalle za ba wa kowa takardar duk abin da ya aikata kama min alkur'ani nassan urifa yana nufi kama urifa min alkur'ani nassan alif din urifa din shi ma itlaqi ne ba na tasniya bane kama urifa min alkur'ani kamar yadda aka san haka daga cikin qur'ani nassan wanda ya zo nassi ba jayayya a ciki fa'amma man uce kitabahu bi yaminihi wa amma man uce kitabahu bi shimalihi ko amma man utiya kitabahu wara zahrihi wa mislu hadha alwazn wal mizan fatuzanu fatuzanu alkutubu wal a'malu ko kace فتوزن الكتب أو الأعيان أوتا النسكة فتوزن الكتب والأعيان وانا النسكة باب ضرورة فتوزن الكتب da sukuni ya yi wa na'ib fa'il mafu'i sukuni wa mislu haza kaman wannan ne wajen wajabcin imani da shi alwazunu auna auna ayyuka na lada da na zunubai wal mizanu da kuma sikelin da za a auna din alwazun din yana nufin aunawan almizan sikelin da za a daura a kai a auna to imani da auna wanda sikelin da za a daura a auna ayyukan ce kamar wajibi ne kamar yadda imani da karban bayi takardunsu na aiki shi ma wajibi ne ya shabbaha da matsalar da ta gabata shi ne fatuzan kutub za a auna takardun da suka karsa misali idan mutum ya karbo ayyukansa na takardar da aka rubuta ayyukansa na lada sai a daura takardar hau in ya dauko ya karbo takardansa da hannun hagu na ayyukan zunubai sai a daura takardar ma'anar wannan kuwa shine dan kai a dauke maka shakku a takardar za ka ga duk abin da ka aikata kai ba za ka musa ba amma dan a tabbatar maza daura suke ne yadda bayar da za a yi ka abin nan ka musa shi ne ce fatu zamul kutubu au fatu au ayanu ko kuma mutanen ne waɗanda suka yi aiki su za a auna a nan kauli ne daban-daban ya kawo wasu daga ciki wasu suka ce takardun da aka karko din za a daura a kan mizani wasu kuma suka ce mutanen ne wanda suka yi ayyukan za a daura wasu kuma suka ce ayyukan ne za a daura su ga ayyukan da suka aikata hau ko kuma takardun da aka rubuta ayyukan hau su kansu mutanen za a daura kauli uku ne anan ya kawo kauli biyu takardun za a auna au ko kuma al'ayanu su mutanen da suka aikata ayyuka su za a daura kan sikelin a auna sikelin zai nuna ladan ne ya rinjaya ko kuma zunubin ne ya rinjaya kaza siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fa fasalimun wa muntalif kaza siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimun wa muntalif kaza siratu hakanan imani da sirati da ya zo a hadisi wanda ya zo a dakko min shar ya fi gashi sirirantaka kuma kai shi ne da shi to wannan imani da wannan siratin shi ma wajibi ne fal ibadu bayi kuma muktalif suna sabawa a nan ya ce muktalifun saboda ya kawo mishi fa'ili mururuhum wucewansu tsallake wannan siratin yakan iya sabawa fasalimun akwai mai kubuta wa muntalif akwai mai halaka daga talifa ya tilafu shine ya kawo wazanin in talafa wazanin in fa'ala kuma akwai mai kufuta akwai mai halaka masu kufutan daban-daban ne kala-kala ne masu halakan ma kala-kala ne akwai wanda zai halaka take akwai wanda ba take ba masu kufutan kuma akwai wanda kiftawan ido ya tsallake sirari ba don Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan bama da kawai a za ma ya fi musu a ce ba sai sun tsallake ba akwai kamar kiftawan ido akwai kamar sukuwan doki akwai walkiya akwai tafawusi tsakaninsu ƙur'ani ya tabbatar da wannan ya ce wa in minkum illa wariduha kana la rabbika hatiman maqdiya wal arshu wal kursiyyu thumma al qalamu والكاتبون اللوه كل حكم والأرش هكذا إيماني دشيوى أقوي الأرش قدوني نصروتا أنا شوى الأرش المملكة المملكة الإلهية وتمسروتاتي تعالى وأن الله يجينا وأن مسروتر سمد سما بقي والكرسي إتكما المملكة الإلهية دون العرش ساعة إتما وتمسروتا شيت الله وأن الله يجينا جرما وأن مسروتا بيكي مسروتا العرش ba gado da kujera ake nufi ba masarauta sun alkalamu sannan alkalami na iko na kudura wanda Allah ya yi alkalamin don ya rubuta duk abin da bayi za su aikata da abin da zai kasance cikin halku da kaunu walkatibuna da masu rubutu da wannan alkalamin wato mala'iku masu rubutu da wannan alkalamin yake nufi ba wancan katibunan da muka karanta masu rubuta lada da zunubi ba allahu wannan ya ya cire harful atafi ne walkatibuna wallahu shi ne yake walkatibuna lauhu da cewa ya yi walkatibuna lauha za mu iya cewa wato mafulun biyu ne na alkatibuna amma walkatibuna lauhu haka ya zo yawancin nufar masu rubutu da wannan alkalami wallahu da allon da za su yi rubutun a ciki shi ne allahul mafuzu allahul mafuzu kullum wannan dukansu da ya ambata cikin wannan baiti na ɗari da bakwai hikamu hikimomi ne na Allah subhanahu wata'ala wajibi ne a yi imani da waɗannan hikimomi ya ce hikimomi ne saboda karka danganta Allah da wayannan abubuwan ne misali ka ce idan ba al'arshi ba Allah ka ce ko kujeran nan kursi nan kujera ne da Allah yake zama ya huta ko ka ce idan ba ba yi wannan alkalamin da lauhul mahfuzu da mala'ikun da suke rutun ba da Allah ba zai iya rike abin da ya kasantar cikin wannan kaunu cikin halku ba kar ka dauki haka shi yasa yace hikamun hikimomi ne kawai na Allah ba su da alaka da kiyaye ilimin Allah ko haddar Allah ko rayuwar Allah ko aikin Allah shi yasa yace hikamun din kuma wajibi ne imani da su gaba ɗaya duka Qur'ani ya tabbatar abin da yasa zaka gane al'arshu tun da al-kursiyu tun al'arshu ba ba gado bane al-kursiyu kuma ba kujera bane kursiyin da Allah ya faɗi fadin sa yace wasiya kursiyuhu samawati wal arda kursiyin ya fi sammai bakwai da kasai bakwai din girma to yaya al'arshin kuma yake sannan za ka gane ba nomar kujera da aka sani ba ne masarauta ce ba ka ga duniyan nan ma kansa ɗin masarauta ne a duniyan nan kansa wanda bai sai sama ta ɗaya ba bai sai sama ta biyu ba to yaya abin da kuma ya wuce sammai bakwai kasai bakwai duka faɗi kuma a ce kujera ne wannan abin yadda malaman tauhidi suka fassara al-mamlakatul ilahiyatu shine al-arshu al-kursiyyu ma haka illa iyaka al-kursiyyu duna al-arshi bai kai al-arshi ba shi sai ma bayani hikamun din yace la tiyadin wa biha al-imanu yajib alayka ayyuhal insanu yace kullun hikamun daliti yaji duk waɗannan yace al'arsu al-kursi al-qalam al-kasib al-dawun hikimomi ne ba bukata bane Allah ba shi da bukata da su wa bi al-iman sannan imani da su dinnan gaba ɗaya su biyar dinnan yajib alayka nan ma yayi jazaman marfu yayi yajib alayka daga cikin jerin daruran da muke bayani a kansa baya yana zama wajibi a kanka ayyuhal insanu ya kai musulmi ya kai mutum musulmi wannaru haqqun ujidat kal janna fala tamil li jahidin fihinna wannan jinas ne wannaru haqqun ya ce wuta ma hakika ce ba khayali ba ne ba kamar mafarki ko hoto ko bidiyo ba ne yadda da muka fassara ma'anar haƙƙo wujidat an samar da ita yanzu nan yanzu haka tana nan kaljanna kamar aljanna ba kamar yadda mutazilawa suke faɗa cewa idan yanzu nan akwai aljanna to a ina take tunda an ce ardu has samawatu wal ardu su ba sa ganin za a iya samun wani gu banda sammai bakwai da karsai bakwai abinda zai tabbatar ma akwai aljanna a yanzu haka Allah ya ce uiddat lil muttaqina wuta kuma ya ce uiddat lil kafirina ya abin da aka ce ma an tana data tana nan ne yace falata min jahilin karka karkata zuwa ga akidar wani ne musu ka san abu yakinin abin gaskiya ne ka yadda shi ne shuhudi wajahadu biha wastaikanata anfusuhum karka karkata zuwa ga wani ne ja da gaskiya kamar mu'tazilawa da suka ce eh sun yadda akwai wuta akwai aljanna amma yanzu babu su sai a lahira Allah zai yi su zijinna mai hauka ma'anan jinna ma'anansa a hauka saboda jinna yana zuwa ma'anan aljanu jam'i na jinni yana zuwa jinna kuma ma'ana ma'ana hauka duka ma'anonin biyu sun zo a ƙur'ani sifa ce ta jahid mai ja da wannan abin da muka faɗa wanda yake dauke da tabin hankali hauka karka karkata maganarsa da akidarsa daru khuludi lis-sa'idi wash-shaqi mu'azzabun muna'amun mahama baqi lafu wan nashr ne amma ghairu murattab yana nufin aljanna din daru khuludi gida ne na dawwama lisa'idi ga wanda yi aiki alkhairi a duniya shine as-sa'id wa shaqi sannan kuma a wuta din a gida ne na shaqi gida ne na dawwama na shaqi shine wanda ya aikata ayyuka na sabo a duniya daru kuludin lisa'idi yana komawa ga kaljannati din daru kuludin lishaki kuma da zaka kaddara shi zai koma zuwa ga zuwa ga zuwa ga wannan haqqun din mu'azzabun ma zai koma zuwa ga wannan muna'am zai koma zuwa ga aljanna a mu'azzabin da muna'amu ya jera su yadda ya jera wutan da aljanna amma daru kulubin lisa'idi wa shaki ya ki jera su shi sa ake cewa laf wannan shi ghairu murattabta mahama baki ko yaushe ya dawwama ko yaushe ya zauna ya duk daɗewansa a ciki shi dan wutan zai za a zartar da shi shi kuma dan aljanna za a nemantar da shi shi mana ya hada su duka a baiti daya imamu imanuna bi haudi khairu rusuli hatumun kama jana hatumun kama jana hatumun hatumun kama jana fil nakhli wannan ma akwai darura a cikin ko akwai hazufu bai zo ba ya kamata ya zama imanu na bi haudi khairin rusuli hatimun kama kad ja'a nafin naqli ka kara kad anan ka kara kad shine wazanin zai cika wannan yana ɗaya daga cikin fawaidin sanin ilimin arudu zaka na iya gyara nusakh shi'riya da ilimin kana arudu in ka ce hatumun kama zai baka mustafilun in ka ce kacca ana zai baka mustafilun fin naqli kuma zai baka maf'ulun wanda wannan maf'ulun din asalinsa mustafilun ne zihafi ya shige shi to kaga mun ma taqfi'in baitin da wannan baitin zai zama to mustaqimi إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل إيمان مدحوض تفكي لروا خير الرسل نما في في من ثني أسلنسا خير الرسل دم يمشي سكوني سولا وزن سيشكا yace hatimun tilas ne dole ne wajibi ne kabar ne na mubtada imanuna kama kad ja'ana kamar yadda ya zo mana fi naqli a nakal cikin hadisi da qur'ani qur'ani shine inna a'tayna kal kautsar hadisin haudi kuma hadisi ne shahararre ya zo a cikin littattafan hadisi ينال شربا منه أقوام وفوا بأعدهم وكل يزاد من تقوا yanalu shurban minhu aqwamun wa faw wasu mutane cikin al'umman manzon Allah waɗanda suka cike wa faw bi ahdihim suka cike alƙawarin da suka dauka na gaskanta Allah da manzo da bautawa Allah to za su samu su sha za su samu su sha su waɗannan mutane daga wannan tafkin wa kuma ka gaya wa kowa yuzadu man tagaw za kori waɗanda suka daga kai ko waɗanda suka kece haddin a musulunci shi ne hadisin da ya zo cikin wasamali da waninsa wanda manzo zai ga wasu sun doso wannan haudu din mala'iku suna koransu sai sai ya ce ashabi ashabi ya ce ai wayannan al'umma wayannan al'umma na ne ai al'umma na ne su sai mala'iku suka ce eh al'umman ka ne amma bayan ka sun sun canja sun canja abin da kai kake a kai to sai manzo ya ce to su hukan su hukan in haka ne ai canza su ai canza su kar kawo su kusa da wannan tafki shi ne shi a da jabbarawan wannan zamani suke fassara wai sahabban manzan Allah ne to sawai sahabban manzan Allah ne to anan idan sahabban ne sai dai a tau sahabban da suka yi rita zamanin sai na abubakar wanda sai na abubakar ya yake su su kuma wayannan sahabbai sahabbai ne kauyawa waɗanda ba su jima da musulunci ba manzo su sallama ya rasu wasu su ma sun musulunta ba su taɓa ganin manzo Allah ba wayannan ba a ce musu ma sahabbai to idan sahabbai ne su ne amma idan ka ce sahabban manzo Allah wanda ya rayu tare da su sun yi ridda au ko kuma ka zo ka ce su manzo ya kora waye ne zai samu ya sha daga wannan tafsir ni da kai da sauran jama'a na wannan zamani in har sami manzo Allah bai samu ya sha wannan tafkin ba waye ne a wannan zamani wanda zai samu ya sha wannan yana cikin taharifatin za su samu hadisi su kawar saboda kalima ta ashab din a larabci ba yana zuwa da ma'anan sahabbai ba ne kadai kamar yadda duk wanda ya yi larabci ya sani akwai zusuhu ba zusuhu ba akwai sahib bi ma'ana zu sahib bi ma'ana zu ja'a sahibu mali mai dukiya ya zo akwai wala takun ka sahibil huti yin ka shahara da abu sai a kira ka sahibin wannan tun ne wani abun dariya za shi aina sahibu kaza ba ana nufin abokinsa ba ne wanda ya yi wannan abin na ban mamaki kuma akwai waɗannan ma'anoni da yawa hakanan za ce ashabu malik za ce ana nufin mabiya mazhabar malikiya ake nufi ba ana nufin waɗanda suka ga sai na imamu malik ko abokanansa na yarunta ba wannan duk akwai waɗannan ma'anoni wa wajibun shafa'atul mushaffa'i muhammadin muqaddaman la tamna'i yace wajibi ne imani da ceton wanda aka bashi ceto ikon ceto al-mushaffa'a shine wanda aka bashi ikon ceto wanda ya ga dama manzalin sallama shi ne muhammadin sallallahu alaihi wasallama mukaddaman wanda ake gabatar da shi akan dukkan masu ceto wanda sai shi ya yi ceto tukunan wasu za ba su dama latan na ikar ka hana wannan ceton ka ce ta yaya waɗanda sun yi gaya sun yi ayyuka na zunubai sannan kuma a hana su shiga wuta wannan zai saɓawa alkawarin da aka yi ba sabawa ba ne Allah ne a ƙur'ani ya fari ayoyi da yawa wa kamin malaki fi samawati la tughni shafa'atuhum hagan haka wala yashfa'una illa liman irtada suna da ayoyi da yawa mazalabi yashfa'u inda illa bi idni wa ma tanfa'u shafa'atu shafi'ina suna nan da yawa qur'ani ya tabbatar a karka hana karka hana wajibi ne ki imani da akwai wannan ceto wa ghayruhu min murtada al-akhyari yashfa yashfa yashfa kama kar ja'a fi al-akhbari yace wa ghayruhu wani manzo Allah sallama ma min murtada al-akhyari cikin zababbun mutane wanda Allah ya yarda da su zababbun mutane wanda Allah ya yarda da su ko mala'iku ko annabawa har ma kasa da annabawa siddiƙai waliyai da ordinarin mumunai wanda suka yi wa Allah wani abin da yake birge Allah to Allah zai ba su dama su ce shi ko iyayensu ko abokanansu wanda asali sun cancanta a sa su wuta sai a sa su aljanna yashfa wannan shi ma yashfa'u ne ya mishi sukun من ارتكاب ضرورة كما قد جاء كما يدعى كان يزو كما قد كان يزو في الأخبار تكين حديثا من الله صلى الله عليه وسلم كما يدعى يزو أتكين حديثا شيء نبدا على الأخبار جمع جمع الخبر بمعنى الحديث إذ جائز غفران غير الكفر فلا تكف فلا تكفر مؤمنا بالوزر yace abin da ya sace to din ya zama ba abu ne da ya saba wa sauran nususi ba na shigar da masu kaba'ira da kuma kafirai wuta sai saboda ja'izi ne gafartawa zunubin da bai kai kafirci ba zunubin da yake kasa da kafirci komin girman zunubi inda bai kai kafirci ba jayizi ne gafarta shi falatu kafir mu'minan saboda aka karka kafirta mu'mini bil wuziri saboda ya aikata wani aikin zunubi ko me ya aikata abinda zai tabbatar ma da haka Allah ya ambaci munanan zunubai a cikin ƙur'ani irin su sata su zina daga baya ya kawo maganan tuba kawo maganan tuba wa man yamutu wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih yace duk wanda ya tuba duk wanda ya mutu bai tuba daga zunubinsa ba mutum ne mai zunubi an san yana aikata zunubi ba a san tubansa ba to fa'amruhu lamarinsa mufawwadun li rabbih ana barwa ubangijinsa ana kyale tsakaninsa da ubangijinsa ba a yanke cewa kawawa ne dan wuta ne wa wajibun ta'zibu ba'di irtakab kabiratan summa al-khuludu mujtanab yace amma wajibi ne a azabtar da wasu daga cikin irtakaba kabiran wannan irtakaba kabiratan din sifa ce ta ba'din din wajibi ne azabtar da wasu wani ko wasu daga cikin waɗanda suka aikata kaba'irori abin da yasa yace wajibi ne wannan shine mazhaba ta ash'ira mazhabar mu kenan ma'ana a cikin waɗanda suka aikata kaba'irori za a samu waɗanda za a zartar wannan din tilas ne saboda ayoyin da suka zo na azabtar da su din ya zamanto ya yi daidai da wace misali Allah ya ce innan lazina ya akuluna amwalin yatama zulman innama ya akuluna fi butuni nara sai ce wa sayaslawna sayira kaga haka nan da yace wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ba ce wa man yafal zalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara ko wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam kaga kashe kai da kashe mumini da cin dukiyar maraya ko cin riba wanda nasi ya zo cewa duk wanda ya aikata su zai shiga wuta to idan aka ce duk azurka bayar ba azartar da kowa ba a lahira to za a ce to waɗannan ayoyin kuma me yasa aka faɗi su aka kawo kaga waƙin abin da ya faru a lahira da ayoyin ƙur'ani sun saba to saboda haka mu a sha'ira muka ce dole ne a samu wasu daga cikin azurka bayar a gobe kiyama a azabtar da su domin waƙi'in lahira da waƙi'in ƙur'ani ya zamanto daidai kaga kenan wannan aqida ta asha'ira kusan mustasnayat an daga cikin aqidin da suka an cire shi a layin abinda ba baya muka karanta abin nan wa qawluhum inna salaha wajibun alayhi zurun ma alayhi wajibun a can ya ce ma alaihi wajibun kwata-kwata ba wani abu wajibi a kan Allah din to wannan misala yana ɗaya daga cikin misalolin da aka yi istisna'i daga wancan misala kamar an ce ma ba wani abin da ya zama wajibi a kan Allah sai wato azabtar da wasu daga cikin arin gabayara don me ya zama wajibi saboda ya daidai da ayoyin da suka zo a cikin Ƙur'ani. Wasu shurrabun jawhara suka fassara cewa ba wai azabtar da alul kaba'iran ne yake nufi wajibi ba ana. Ba haka ba haka yake nufi ba. Ma'ana a ka yadda kai ɗin ke imani ke imanin azabtar da wasu daga cikin al-kaba'ir alaisa ba wai azabtar da al-kaba'ir ne ya zama wajibi tilas akan Allah a gobe kiyama kai imani ka yadda yadda Allah ya ce zai azabtar da al-kaba'ir alaisa ka yadda zai azabtar sauran kuma barwa Allah lamar wasu suka fassara jawharatu tauhid wannan baitin da wannan suka fassara shi da haka saboda ayoyi yu'azzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wannan man dinnan yana daukar adul kaba'ir yana daukan kuma danda ba adul kaba'ir ba adul sa'ir amma baya daukan kafirai kafan su kafirai din kafan wato yan wuta ne za a zartar da su duk wannan maganar saɓanin shi ana magana akan ahalar kabayar ne da wannan kenan baitin yana da ma'ana biyu baitin ya zamanto taksisin abin da ya faɗa a baya ma alaihi wajibu ne a'a ba taksisin ba wancan ma alaihi wajibu yana nan a umuminsa wannan yana magana akan imaninka ne da azabtar da arzika ba yadda Qur'ani ya faɗa ba yana nufin yana wajabta wa Allah azabtar da arzika ba iri bane wannan yana daya daga cikin baituka masu iskali a cikin jawhara to shine yace eh summal khuludu sannan kuma dawwama din a cikin wuta ya ce mujtanab wato abu ne wanda aka nisanta ma'anan wannan shine su'alul kaba'iri din za a azabtar da wasu daga ciki wasu daga cikin su kuma Allah ya musu afwa ko su su samu su shiga jerin wannan ceto ceton da ake yi su haye amma wato dawwaman su a wuta din nisantaccen abu ne in dai musulmi ne mai imani ba zai dawama dinnan din daga cikin wuta ba shi ne abin da yake nufi وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهي الجنات وصف شهيد الحرب كصفا تا شهيدين جهادين ياكي dake shuhada din kala kala ne akwai shahidi wanda ya kone a wuta shahidi wanda ruwa ya cinye shi akwai shahidi wanda gida ya rusu a kansa akwai shahidi na matar da ta mutu a garin haihuwa suna nan shuhada akwai shahidi wanda ya mutu a fa'un ko waba annoba to anan din ya cire su da lafazin harbutan duk fadaloli da ake magana akan shuhada rayayyu ne din yana kan wanda aka kashe shi a gun jihadi shi yasa ce wasif shahidul harb ka sifanta shahidin yaki jihadi bil hayati da rayuwa kai yadda da wannan rayuwa duk da kai ba za ka iya gano ya rayuwar yake ba wa rizqahu da nasaba ko wa rizquhu da ruwa inda nasaba ne wasif rizqahu ka sifanta arzikinsa ma'ana zai ci ya sha yadda rayu yake ci yake sha min mushtahal jannati daga cikin abubuwa na ban sha'awa na gidan aljanna zai ci ya sha da duk abin da ake ce mishi arziki zai ci ya sha ya yi sutura a gidan aljanna ka yadda da wannan ka yi imani da wannan saboda ƙur'ani ya tabbatar ولا تقولوا لمن يكتب في سبيل الله أموات بل أحياء فيرزق الله الحلال فعل ما ومسلك بيت ديكو والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما وقيل لا بل ما ملك وما اتبع warrizku indal kauni arziki idan aka ce Allah ya yi wa mutum arziki indal kauni a wajen mutanenmu yana nufin a wajen asha'ira yan uwanmu mabiyanmu ma bihin tufi shi ne abin da aka amfana da shi duk abin da ka ci ka sha ka suturta ko mota ne ka hau ko riga ka sa ko gida ka shiga duk abin da ka amfana da shi a rayuwarka tun daga lokacin da aka fito duniya kai tun daga lokacin da kai aka busa maka rai har zuwa cire maka rai to wannan shine arziki ko halal ko haram wannan shine aqidar mutashaira shine mantuya wato yana da umumi kenan wakila bal wakila la bal mamulik da yace wasu kuma suka ce a'a bal mamulika abinda aka mallaka shi ne arziki wannan kauli ne na mutazilawa sai ya kawar da ya rusa wannan kaulin ya ce wa matubi wannan kaulin ba a bi shi ba wa matubi ba a bi shi ba yana nufi ba magana ba ne daidai wanda aka yi wa biyayya aka yi kirashi da shi dalilin wannan idan ka ce abin da ka mallaka shi ne arzikinka to abin da ka sata ba idan mutum ya sashi abinci ya ci ya sashi sutura ya sutura ya sa sarkin gari hakimin gari ya kwace gidan talaka ya zauna ya kwace dokin talaka yawo to idan ka ce kaga wannan ba mallakansa ba ne kafa shar'an ba a cewa abin da ka kwata ko ka sata ka mallaki abin ya zama naka ba naka bane to idan ka ce wannan ba arziki bane to cikin abin da shi wannan mutumin ya rayu da shi ko ya ci ko ya sha ko ya yi sutura ko ya zauna gida ko dabba ya yi amfana da su din to zai kasance ba waye ne ya mishi arzikin wannan kenan kaga su a gun mutazilawa da abin da ka kwata ka arzuta kanka ne ba Allah bane arzuta ka ko ka ci ko ka sha ko kai sutura da kwata da abin da ka sata abu na haramun shi kai ne ka arzuta kanka ba Allah ne arzuta ka ba to idan kuma aka ce kai ka arzuta kanka kai tun ka zama arraziku kenan fa kuma kai ka kana iya wadatuwa da Allah akwai lokacin da wani abin ba Allah ne zai ma ba kai za ka yi wa kanka wannan ya saba wa aƙida kauli sahihi a duk abin da ka amfana da shi halal ne haramun ne kwata kai naka ne arziki ne Allah ya ma illa iyaka na halal din ya yadda ya amince ta hanyar da ya amince na kwata da zalunci ta hanyar da bai amince da shi ba kamar da Qur'ani ya tabbatar da wannan yace wala yarda li ibadi al-kufru wanda wannan lafazin yana nuna maka mutum ba zai yi kafirce ba sai da kaddaran Allah ba zai imani ba sai da kaddara Allah to imanin Allah ya amince da shi amma kafircin Allah bai amince da shi ba kamar da yace kul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i ta kamar wannan ne to saboda haka agun asha'ila arrizqu man tufi'a bihi agun agun mu'tazila arrizqu ma mulika ma mulika shine kore wannan ya rusa wannan kaulin yace wa mattube ma din nafiya ce shine ya kara ma bayani yace fayarzuqullahu alhalala fa'alama wa yarzuqul makruha wal muharrama illa ya kashi ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga da yake kulu ma razaqnakum ku ci abin da muka arzuta ku sai ya ce min tayyibati daga halal wannan zai nuna maka ma din yana da umumi ma razaqna kenan komai Allah ne ya arzuta bayinsa amma shi ya ba da umarni a ci daga halal ne shi sa ya ce Allah yana arzuta halal ka san da wannan sosai fa'alama alitin na itilaki ne wa yarzukul makruha hakan Allah zai iya arzuta ta da makruhi wal muharrama ta abin da yake haramun sai dai makruhi da haramun arziki ne daga gare shi amma ba karkashin yaddarsa da amincewarsa ba. Filiktisabi wata wakuliktulif warrajihu tafsilu hatman urif. Ko warrajihu tafsilu hasba ma urif. Filiktisabi wata wakuliktulif ya ce wajen nema da dogara yace an saba shin mutum ya je ya nemi jari ya yi kasuwa ya je ya yi shuka ya yi noma ya nema wa kansa hanya da zai nemi ya ci abinci ya rayu ya yi sutura ko kuma zarale ya kunciyarsa ya ce ai Allah ya ce mu dogara mu dogara a kansa shine zai mana komai to ya ce to akan wannan wanne ne yake cikinsu an yi sabani ya ce warrajihu tafsilu ya ce kauli mafi ƙarfi rajihi tafsili a yi bayani akwai bayani hasba ma'uri daidai da yadda aka sani wannan bayanin da tafsilin shine ga wani nema shi ne ya fi shi ga wani kuma dogara ne ya fi shi ma'ana duk mutumin da zuciyarsa ba zai tsaya a kan Allah ɗaya ba tare da shakku yana da yaƙini in ya zauna yana da yaƙini yadda Allah zai arzuta tsuntsu ba tare da ya yi kasuwa ya yi noma ba duk inda ya sauka ya tsinci kwayan da zai ci to wannan dogara ga Allah shi ne ya fi agunsa wanda kuma zuciyarsa ba zai tsayawa a haka ba ko ya zauna ba zai nutsu da cewa lalle Allah zai kawo masa abinci ba to ya nemi jari ya nemi jari ya koma kasuwa ya koma gona saboda ya zo a hadisi law tawakkaltum ala Allahi kama tawakkalu tairu larziktum da kun dogara da Allah kamar yadda tsuntsu ke dogara to zai arzita arzita ku kamar yadda Allah yake arzita tsuntsaye yake cewa tabdu khimasan wata ruhu bitana tsuntsun zai fita da sassafe ciki da yunwa ya dawo kuma ciki a cike bai je kasuwa ba bai noma bai sana ba akwai waɗanda manzo yi bayani a kansu ya ce su ba sa magani shan magani suka yi rashin lafiya sun dogara da ubangiji su su kadai su ne waɗanda Allah zai sa su aljanna ba tare da ita ne ko kiyama waɗannan hadisai da nususi irin su alallahi tawakkalu in kuntum mu'minina wanda alallahi tawakkalu din yana nuna maka ka dogara ga Allah shi kadai saboda kasuwanci da noma da da duk aikin gwamnati da duk sana'an wani Allah ne wani Allah ne to saboda haka warajihu tafsiru hasba ma urif wani din yace yace yace ya dogara da Allah ma waki yana karyata shi waki yana karyata dogaran da yake yayi wa Allah subhanahu wataala saboda ba zai iya zama ba ko da bashi ne zai je nema shine yace wa inda na shay'u huwa al-mawjudu wa sabitun fil kharij al-mawjudu wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da asha'ira suka shigo da shi cikin akidu saboda mu'tazilawa ko a sanadiyar mu'tazilawa da falasifa saboda idan ba su kawo wannan ba to wasunsu za su kawo su yi barna da wannan akida abinda ake nufi da wannan matsala shine idan lafazin shay'u na larabci lafazin shay'u na larabci din ana gaya wa abin da akwai ne wato suka yin kashe shay'un kana ana gaya wa abin da akwai shay'un ko abin da babu ma za a iya ce masa shay'un sannan kuma abin da yake an yi shi ɓaro-ɓaro ana ganin abin shi ne maujud ko kuma abin da ko da bai fito ba in an san zai fito ko za a same shi za a yi shi maujud ta inda za ka gane alaƙar wannan matsala da aƙida kaga qur'ani ya ce an kuliku min ghairi shay'in am humul khaliquna kaga Allah ya ambaci lafazin shay'u din a layi layi ko siyakin bayani akan akidu ana so a tabbatar da shin abu zai iya yin kansa ne shi kadai ko kuma wani abu ne zai iya yin sa to sai Allah maimakon ya ci an kuliku min gairi khaliki sai ci an kuliku min gairi shay'in sai ci an humul khalikuna ai au am humul ladina khalaqu anfusahum kaga to saboda haka ne anan ya ce wa inda na mu a gunmu a sha'iwa a shay'u in aka ce wa a shay'u huwa al-mawjudu abin da yake samanni shine ake ce mishi a shay'u duk abin da yake samanni ne kowanne irin abu ne za ka iya ce mishi shehun Allah ma za ka yi mishi itilakin cewa shehun ne kasancewarsa samanni ne kamar da malaman tafsiri suka fassara am khuliqu min ghairi shay'in dinnan am khuliqu min ghairi khaliqin am humul khaliquna am humul ladina khalaqu anfusahum wa sabitun fil kharij al mawjud hakanan kuma والموجود ثابت في الخارج haka ce al-mawjud wani abu ne wanda yake tabbatacce fil kharij idan aka ce al-kharij ana nufin abin da akwai shi abin da yake akwai shi abin da yake akwai shi ko a cikin mahaifa kamar yaron da an gama halittarsa cikin mahaifa za a iya cewa wance tana da juna biyu akwai shi to shi wannan yaron al-mawjud ne zai kasance al-kharij abin nan sabit ne fi kharij haka nan in an haife shi sabit ne fil kharij saboda haka za shi mishi shay'un za ya ce mishi al mawjud al mawjud in ka koma sharhin sharhi da da hashiya na al-bajuri na jawharatu tauhidi zaka ga maganganun mu'tazilawa da falasifa da namu na asha'ira tun duka wajen bayanin wannan baiti na 122 وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث لنا لا ينك لا ينكر نظام قيام النصوم تدرس مقالة السلام عليكم